الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد za mu fara darasi na wannan littafi mai albarka na izziya yau talata sha tara ga watan safar hijira ta dubu da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya dace da shida ga watan goma na miladiya wanda yake dubu biyu da ishirin fasulun fara'idul wudu'i wannan fasali za mu karanta ainihin farillan alwala fara'idul wudu'i sab'atun farilan alwala dai guda bakwai ne al'ula na farko anniyatu niyya wa hiya al-qasd bil qalbi ita niyya ita ce nufi bil qalbi ga zuciya niyya kowane aiki na ibada yana buƙatar niyya kamar yadda ya zo a hadisi har ya kawo shi da sigan innamal a'mal to amma shi niyya din nufi na zuciya shine niyya ba ainihin furtawa na harshe ba har ma idan nufin da furtawan ya bambanta ana kula da furtawan ne ba aini ana kula da ujirewan ne ba furtawan ba kaddara mutum ne azhar ta yi ya dauki buta da niyyar sallan azhar yayi alwala duk a zuciyar shi azhar ce har ya zo ya tsaya amma lokacin da zai furta a bakin dama furtawan ba a ce maka furta ba dole bane amma wajen furtawan sai ya ce la'asar ko ya ce magaruba amma a zuciyar azhar in ce sallar su kai amma yau da a ce shi ya dauka yayi azhar kawai ya yi niyan zai yi la'asar ya ɗauki buta ya yi alwala ya biya tsaya duk da niyan la'asar kuma daman bai yi azahar ba da ya zo kuma bakin ya ce azahar kuma dama azahar in ce a kan shi to wannan abin da ya faɗa na bakin bai ba kaga kenan a shi anniyatu mahalluha alqalb wa hiya alqasd bil qalbi fa yanmi bi qalbihi inda ghasli wajhihi fardal wudu'i kaga kenan mutum zai yi niyya a zuciyar shi yayin wanke fuska zai yi yan farillan alwala aurab alhadasi ko ya niyan ɗauke kari tun da dama alwalan ya karye ne sa zai yi kaga in yayi alwalan ya ɗauke wannan kari kenan a wistibati ma kana alhadasu ma ni an minhu ko yin niyan halasta abin da shi karin ya hana kowanne kai a uku nan ya tabbata a matsayin niyya astaniyatu na biyu rasul jami'il waji wanke dukkan fuska wa haddu iyakan fuska tulan wajen tsawo min manabiti sha'arin ra'asil mutadi daga matsiran gashin kai na al'ada ne inda al'ada gashin kai yake tsowa kaddara da zaka sa ainihin tafin hannunka kasan tafin ya taba kan gidanka in ka daga inda saman zai taba shi ne matsiran gashin kai na al'ada akwai akwai al'agammu akwai al'ashallu agammu shine wanda gashin shi zai turo gaba ashallu ko shine mai kam me ake sanko wanda gashin yake baya duk ba a kula da wannan shi yasa yake almutadi idan mutum mai sanko ne ma yanke daidai da al'ada gashi yake fitowa kenan idan mutum mai ainihin gashi har gaban goshi ne ma sai dole sai ya wanke har cikin gashin shine iyakan fuska wajen tsaki aha yace min munabij shari da asir mutadi ba ila afirin zakani har zuwa ƙarshen haɓa ƙarshen haɓa nan ba shine haɓa ba har zuwa ƙarshen haɓa din dole mutum ya wanke wa arban wajen faɗin fuska kuma ma bainal uzunaini tsakanin kulma ne daga kunnen nan zuwa kunnen nan wajibi ne mutum ya wanke duk da dai akwai kaulin da suka nuna cewa daga saje zuwa kunne wannan bayagan sunna ne amma kawai in kana son ka ɗebe shakku daga kunne zuwa kunne gaba ɗaya mutum ya wanke wa ya tafaqqadu fi ghaslihi asarira jabhatihi kuma idan mutum ya zo wanke fuskan dole zai bibi na dana dan goshin shi irin goshi idan mutum ya dan girma fata ya sake ai za ga ya dan nannade to dole mutum zai bibiya dan ruwa ya ratsa wani takamishi lati ta kunu fil jama'ati na dana dan shine wannan ainihin takamishi yan kayan kan nan da yake ainihin jikin goshi wanda za ga kamar ya dan tsatsage to dole mutum zai bibiya dan ruwa ya ratsa wa zahirar shafataini haka nan mutum ya wanke mabayyanin lebe kasan lebe idan mutum ya rufe baki rufewa na al'ada akwai inda yake bayyana akwai inda yake ciki to inda yake bayyana na zahiri din wajibi ne mutum ya wanke wa ma bainal mankhiraini da abin da yake tsakanin zozanyan hanci guda biyu kogogin hancin nan nan tsakanin hancin wajibi ne mutum ya wanke amma ciki kuma ba wajibi ba wajibu takhlilu sha'ri liyatil khafifa yana wajaba tsintsefe gashin gemu sassauka wanda ba shi da kauri har ana ganin fata a cikin gashin wanda mutum ya daga ana ganin fata shi ta cikin gashin to wajibi ne murza ruwa ya shiga cike wanki wa ghaslu ma qala min al kasifa hakanan wajibi ne mutum ya wanke abin da ya tsawaita na gemu mai kauri in gemu mai kauri ne mutum ya bi ta kan shi da ruwa ya wanke kan gemu ba dole sai ya ratsa ruwa ya shiga ciki ba الثالثة نأكو غسل اليدين وإنك أنه مع المرفقين تعالى غيبو ينهنو كاغا أكل مالكية سنة جنة مذابة أني أكن أينيا إهتيادي kaga a ƙur'ani ya ce fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi nan yace ma almirfaqaini to ila almarafiqi din a risala zaka je na cewa saboda ainihin mashakka na iyakan cewa in aka ce mirfaq ina ne iya mirfaq wani zai ce ma iya nan wani zai ce har nan wani zai ce har nan to in ka wanke gaba ɗaya ka ga shi kenan shi yasa ake ma'al mirfaqaini dan ka ce iya bakin gwiwar ta kaga shi kanshi bakin gwiwar akwai akwar saboda haka in ka wanke gaba ɗaya ka ga shi kenan ka huta shi yasa ne yace ma'al mirfaqaini wa yajibu takhlilu asabi'i ma kuma yana wajaba tsintsefe in yatsun hannu idan mutum ya zo alwala saboda in yatsun kafa mustahabi ne tsefe su in yatsun hannu wajibi ne me dalili saboda in yatsun hannu halittar su kowanne daban-daban ne kowanne a rarrabe ke shi ko na kafa a haɗe ke saboda haka wanda yake a ɗin ka wanke shi ko baka bi tsakiya tsakanin shi ba ba matsala amma na hannu a rarrabe ne dole sai ka bi shi ɗaya bayan ɗaya ka wanke aha arrabi'atu na hudu masu jami'in razi shafan dukkan kai mutum ya shafi kan shi gaba daya wannan fa duk a mazhabin malikiya ne dan ko a kurdabi mun karanta yake limalikin dari jami'in nas wasu malamai wasu mazahib sun nuna in ka shafi wani bangaren kai yayi amma a malik yace dole ka shafi kai gaba daya wa awwaluhu farkon kai ne min mabda'il waje daga mafaran fuska ne mun ce mafaran fuska matsayin gashin kai na al'ada to shi ma shafin kai na fara daga nan abin da ya baya wa akiru karshen kai kuma muntahal jumjumati shine kuryan keya inda keya ya kure can inda gashi ya kare ba ce ka shafi wuya ba ba ce kuma ka tsaya a daidai tsakiyan kai ba ومن توضأ وندي الولاء ثم قلم أزافره sannan yanke akai kunshi yanke farcen shi kenan aw halaka ra'sahu ko kuma ya aske gashin kanshi fa innahu la yu'idu ghasla mawdi'i taqlimi cewa shi ba zai maimaita wanke gurin yanke farcen iya inda yanke farcen ba za a ce ya ɗebo ruwa ya zama lam'a ya wanke ba wala masahar ra'asi ba a ce ya maimaita shafan kai ba shikenan kawai zai sallah alwalan shi yayi tunda kaga wannan ma'murun alaihi amma waktulifa an yi sabani idza halaka liyatahu idan ya aske gemun shi ba da wudu'i bayan alwala yaya dole sai ya wanke wannan gurin da yana da gemu mai kauri bayan ya alwala sai aske gemun to ya wannan gurin dole sai ya wanke in ka kiyasta da gashin kai sai ka ce ba dole sai ya wanke ba fakilar ido amma wasu ka ce dole sai ya sake wanke gurin tunda ya aske gemu ba a yi umarni da shi ba amma aske kai ba matsala aske kai ja'izi ne amma aske gemu akwai maganganu wasu ce ma makawi wasu ma za su ce ma haramun ne saboda haka kaga abin da shari'a ba ta yadda ka yi ba ba za ma sauki a cikin shi ba fakila yu'idu gasla mawdi'iha wasu ka ce dole zai sake wanke wannan gurin gemu wakila la yu'idu wasu ka ce ba zai sake الخامسة نبي غسل الرجلين وانك كفافو أما الكعبين تارد إلى كفا وهما سويدا كفا سوني الأزمان أسوزو أنه قد أبيو الناتي أني ما سروا في طرفي الساقين الجفون كوكور كفا جفون مكين جمان كفا شنك الشماء دان أينيين مكين جمان كفا دا أي كوكور كفا دا أينيين تافون كفا تو ونن قلن ونن كشن ديكي دان توروا دين شيني إلى كفا مكين يوينكي أينيين har tare da shi wani jiba shi ma dai ka kamar na gwiwa ne can ya ce fagisiru juwa ku aige kun ilal marabiki wa musau biru isikun wa ajirakum ilal ka'abain nan kuma yake ma'al ka'abain aha wani jiba takalilu asabi'i ma an so tsetsebe in yatsun kafa kaji ba in yatsun hannu aka ce wajibi amma na kafa mustahabi asadi sautu na shida addal ku cuccudawa wa huwa shi cudawa shine imrarul yadi shudar da hannu alal qubi akan gaba ma alma'i tare da ruwa duk wanda ka zuba bai isar ba dole sai ka bi da hannu ka cuda kaga shi ma cudawa a mazhaban malikiya ne yake wajaba amma wasu mazahib sun nuna in je ka jika ko baka cuda ba an wanke shi yasa ma akwai mazabar da zaka ji sun ce mutumin da janaba ta kama shi sai ya ratsa kogi yana iya sallan shi kawai janaba ce ta kama mutum sai karam karam ya fita bai cuɗa ko ina ba amma ko ina ya jike zai iya zai iya sallah amma a ka'idar malikiya ba zai dole sai ka cuɗa wala yushtaradu muqaranatuhu lisabbi amma ba sharɗanta cuda wanda ba cudan ba sharɗanta hada cudan ya wal lisabbi da zuba ruwa ba ba ce wai dole sai wani wani hannu yana zubawa wani yana cudawa ba zaka iya ka jika sai ka cuda ka bi da ruwa zaka iya kuma sai ka zuba ruwan sannan ka bi ka cuda kuma shikenan ya wuce as-sabi'atu na bakwai al-muwala fi jibinta wa huwa shi jibinta shine an yi alal wudu a kullahu ya aikata alwalan gaba ɗayan shi fi fi faurin wahid ya kamata amma ne yace fi wahid bi san ku fi faurin ba yawa anan akwai gyara fi faurin wahid ne a cikin gaggawa daya ma'ana a cikin ainihin lokaci ɗaya a aiki daya min gairi tafrikin mutafahishin ba tare da ya rabe tsakanin rabewa mai muni ba ma'a zikiri wal kudrati tare da tunawa da samun iko ma'ana idan mutum ya fara alwala kar ya yanke da wani aiki sai ya gama alwala amma yankewan in bai muni ba zai iya ci gaba kana cikin alwala an kira ka hansar ka nan dauka ka dan jira ni ko kuma ka kashe hansar din ko ruwa ya kare ka dan ibo ka zuwa wannan rabewan ba matsala amma yi zo mu tafahish kana cikin alwalan a sai ka tuna ni ko akwai wani barin karasa nazarin nan ka dauko ka duba minti uku minti biyar sannan ka ci gaba wannan kaga ya zama fahish ba zai yi ba zai abin nan ba sannan ma zikirwar kudura shi kanshi muwalaci din yana zama wajibi ne tare da tunawa idan mutum mancewa ya duk lokacin da ya tuna in ji alolan bai karye ba zai ci gaba wal kudrati da samun iko idan mutum yana cikin alwalan ya gajiya ya kasa yi ko gawakon suka sage ko ruwa ya kare ba ruwa ko wani dalili to yanzu yana samu in dai ba a samu farki sosai ba zai ci gaba da alwalan shi ba matsala wasu na sunanin alwaladiya samaniyatun su takwas ne al'ula na farko rasulul yadaini wanke hannaye qabla idkhali ma bil ina'i kafin shigar da hannayen cikin koriyan alwala din ka wanke kowanne a kadaitakan shi so uku wayan yi bi gasli ma a ta'abuda kuma mutum zai niyan yin ibada ne da wanke su ba wanke wani datti ba kaga wani in an ce kar ka sa hannun a kwanan sai ka wanke zai yi tunanin watakila dan datti ne da yake hannun sai ya ce to aini yanzu ma na fito a wanka hannuna ba wani datti ya damfara a'a wannan wanke sun ana yi ta'abbud ne ba wai gusar da wani datti ba saboda komin tsaftan hannunka kar ka sa a kwanan alwalan sai ka wanke kuma ka yi niyyar yin ibada ba wanke wani datti a hannun ba waya bisilu kulla wahidatin ala hidatiya salasan kuma ana son ya wanke kowane hannu ɗaya a bisa kadai ta kan shi so uku kar ya hada wanke su din gaba daya na'am na'am ala hidatin oh ala hidati ha yace as-saniyatu na biyu almadmadatu kurkure baki wayiya kurkure baki ita ce idkhalul ma'i shigar da ruwa fil fami cikin baki summa yukhabiduhu sannan ya mammotsa ruwan a cikin bakin waya mujjuhu sai ya zubar da ruwan ya tofar da shi الثالثة نوك الاستنساق الاستنشاق شيني شاقان روا وهو جذب الماء شيني فزغان روا بنفسه da numfashin shi mutum ya fizgi ruwa da numfashin shi lidakil anfi ya kai cikin hancin shine shakan ruwa arrabi'atu na hudu kuma al-istinsaru facewa wa huwa shi kuma bacewa shine daful ma itun kudo ruwan min al'amfi daga cikin hancin shi ma itun kudo bi na fasihi da numfashin shi kaga anan da yace da numfashi idan mutum ya kara ruwan ya daga bai yi ba da ya daga kuma sai haka sai ruwan ya sauko bai yi ba dole sai ya fusga numfashi kuma sai ya turo da numfashin shi ma jali sababati wal ibhami tare da sanya sababa dan yatsa nune wal ibhami da babban dan yatsa min yadi yusra na hannun shi nagu ala anfi akan hancin shi kar wajen ainihin fatowan kawai ya fari ya fato haka a sai ya sanya yan yatsun nan guda biyu sannan ya fato wayu baligu gairu sa'imi wanda ba mai azumi bai isa matuƙa fil mazumabaci cikin kurkure baki wal shaki da shakan ruwan ya zuba ruwa sosai ya kurkura haka wajen shakan ma ya shaka sosai wal afdalu abin da yafi an yata madumaza mutum ya kurkure bakin shi bi salasi garafatin da kamfaton ruwa uku in ya zo kurkurewan kowane kurkurewa ya kamfaci ruwa mai zaman kanshi thumma yastanshiqu sannan ya shaki ruwan ya face bi salasi garfatin da kamfato uku kaga yayi kamfato shida kenan sittun min sittin dama suna cewa sittun min sittin abdal min sittin min salasin wa sittun min salasin abdal min sittin min isnaini wa sittun min isnaini abdal min sittin min wahid haka abin yake tafiya to kurewa shine kai sittun min sittin aha alkhamisatu na biyar masul uzunaini shafan kunnuwa zahiri ma wa baɗini ma ka shafi kunnuwan cikinsu da bayansu bi an yudkila sababa taihi shine ya sanya in yatsun nunan shi fi simakaihi cikin kofofin kunnuwan waya ji ala ibahamaihi sai ya sanya manyan yan yatsun shi guda biyu ala zahiri ma a bayan kunnuwan dan yatsan nune mabi da babban dan yatsa yana cikin kunnan shi kuma babban yana bayan kunnan sannan sai ya shudar da su tun daga kasan kunnan har zuwa sama wannan shine shafan kunni kuma shi shafa ba ba gina shi an gina shafa akan sauki ne ba a ce sai ka bi ka cucuɗa ba din da aka ce ka shafa dan wani waje bai samu wannan shafan ba ba matsala haka shafan kunni haka shafan kai amma din da aka ce wankewa dole sai ka bi din da yake lamba dole sai ka bi ka wanke shi yasa ma wajen ainihin juyo da shafan kai sharaɗin shi sai idan akwai sauran danshi a hannu amma yanzu misali da ka shafa kan ya tafi hannunka ba sauran danshi ba ma'anin juyowa dole sai kafin juyowan ya zama suna sai idan da ka shafa akwai sauran danshi a hannun sannan juyowan ya zama ainihin suna. asabi'atu na bakwai rabbil yadaini mai da hannaye fi masira su cikin shafan kai idan mutum ya shafa ya tafi ya maido da hannayen sunna ne don shi shafan kai shine ya hada abu uku ga shi shafan kai din shafan kai abu ɗaya ne amma ya hada ainihin hukunci uku ya hada wajibi da sunna da mustahabi shi kanshi shafan kan ala'iyyalin wajibi ne sannan mutum ya juyo da shafan kan bayan ya shafa wannan juyowan sunna ne sannan kuma ya fara shafa ta gaban kai ya je baya sannan kuma ya juyo daga baya ya yi gaba yin haka mustahabi ne kankara da mutum da ya zo shafan kai sai ya shafo daga baya ya yi gaba daga gaban ya yi baya sai mu ce ya samu farilla ya samu sunna amma bai samu mustahabi ba saboda ya samu farilla ya shafi kai sannan ya samu sunna ya juyo da shafan kai amma bai fara ta gaban kan ba farawa ta gaban kan mustahabi ne نعم السادسة بميش با أها السادسة نشد تجديد الماء لمسل الأذنين سابن تروا دومين شافن كنوا معنا إذا متن يشاف كي sunna ne ko da hannun shi da danshi ya sake sabunta ruwa ya sake taba ruwa domin shafan kunnon kar ya shafi kunne da danshin shafan kai da yi to wannan sabunta ruwan shi ma sunna ne ka kunni ya kunshi sunna biyu in hannunka da danshin shafan kai ka shafi kunne da wannan danshin shafan kunne din yayi sunnan ka shafan kunne ya samu amma kuma sabunta ruwa din bai samu ba السابعة نبكوي رد اليدين شيء ميدا أن يبي مسيرة cikin shafan kai الثامنة نتقوس ترتيب فرائبه جيرا تفرلي سنة نيمتين يفرلن أجيري تنبيهون كم سنة kaisa mu ci gaba ba tambiyun fadakarwa kenan man taraka farban duk mutumin da ya bar wani farali min fara'idul wudu'i da farilan alwala fa inna wucewa shi a TV zai zo da shi sun mai idu salata sannan yayi sallan farilla da wannan alwalan ya sake wannan sallan wa man taraka sunnatan wanda ya bar wata sunna alwala bai yi ba fa inna wucewa shi la yuqidu salata ba zai sake sallah dan barin wannan sunnar ba sai dai waya faru tilka sunnata zai aikata wannan sunnan lima yustaqbalu min as-salawati saboda abin da aka fuskanta da yake so yayi na salloli da wannan alwalan in yana so yayi wasu salloli da alwalan ko wani ibada sai je wannan sunnan dan wannan abin da zai yi da wannan alwalan wa fadailu mustaban alwala dai ila asharata su goma sha ɗaya ne al'ula na farko a tasmiyatu bismillah fi ibtida'il wudu'i cikin farawan alwala bi an yaqula bismillah shine yace bismillah wa idza nasiya fi ibtida'ihi idan man ce bismillah a farkon alwalan shi summa tazakkaraha sannan ya tuna tafi asna'ihi a tsakiyar alwala haka ne a tabiha ya kawo bismillah tunda ko a qur'ani Allah ya ce wa zikur rabbaka idza nasita ka fara ba kai bismillah ba ka tuna to kawai ka ambata asaniyatu na biyu addu'a yin addu'a ba'da al-faragi minhu bayan mutum ya gama alwalan bi an ya kula shi ne cewa ko rafi'un darbahu ila sama yana daga ainihin majabcin shi zuwa sama sai ya ce ashhadu allah ilaha illallah na shaida babu abin bauta da gaskiya sai allah wa da wuka dai ta kan shi la sharika lahu ba shi da abokin tarayya wa ashhadu na shaida annabi muhammad annabi muhammad abdu bawan allah ne wa rasulu manzon shi ne allahumma ya allah jalni ka sanya ni min at-tawwabin a cikin bayinka masu yawan tuba waj'alni ka sanya ni min al-mutatahhirina a cikin bayinka masu tsarki wanda ainihin suke nisantan zunubi masu tsarkaka daga zunubi as-salisatu na uku Allah ya takallama fi wuduhi kar mutum yi magana cikin alwala in ya fara alwala kar ya ce komai sai dai in zikiri ne magana da zai yi arrabi'atu na hudu qillatul mai karanta ruwa bila hajjin ba tare da iyaka ba kawai mutum shi ya san kanshi yayi daidai ruwan da bai yi barnan ruwa ba kalgusri kaman wanka shi ma ana son karanta ruwa amma ba ma a hikami ma tare da kyautata alwalan da wankan ba ce karanta ruwa ya sa har wani waje bai wanku sosai ba ana so ka kyautata alwala ka kyautata wanka bi kasril hamzati wai ikami ma din an yi rubutun da yi wa hamza din kisra saboda in ka mai din ka mai da hamza ya zama fata ma'anar za ta canza zai zama a kami ma ai yana nufin itikani ma kyautata su wankan da alwala alkhamisatu na biyar aswaku yin aswaki ana so ka yi bi'udin raɗibin da itace ɗanye auya bisin ko bushashe amma wal akhbaru afdalu ka samu koren aswaki ɗanye shi yafi da gairi sa'imi ga wanda ba mai azumi ba amma mai azumi ne da bushashe shi yafi saboda tsoron kar ya haɗiye kuma ya samu matsala azumin shi fa in lam yajid udan idan mutum bai samu itacen da zai goga aswaki ba fa bi usbu'ihi ko da ɗan yatsan shi ya goga aw bi shay'in khashinin ko ya samu wani abu mai kaushi kamar abin ko brush ko wani abu ya goga dai kar ya bar bakin haka ne waya staku bil yumna kuma ana so yayi aswakin da hannun dama waya kunu qabla wudu'i kuma ana so aswakin ya kasance kafin yayi alwala waya tamadu maru ba'da ya kurkure bakin shi bayan ya aswakin kafin ya fara alwala wai za ba da ma bainal wudu'i was salati idan tsakanin alwala da sallah yayi nisa yayi alwalan an dauki lokaci kan sallan istaka yayi aswaki kafin a fara sallah wa in hadarat salatun ukra idan wata sallah ta zo wa huwa ala taharatin yana kan tsarkin shi na alwalan da yayi wancan sallan da shi to istaka lisani yake yi aswakin domin sallah ta biyu as-sadisatu na shida an yatawadda fi makanin fahirin yayi alwalan a guri mai tsarki asabiatu na bakwai an ya kuna ina wa an yaminihi ƙwaryan alwalan ya kasance ta gefen dama in kana maftuhan idan a buɗe yake saboda zai fi jin daɗin ainihin kamfatan ruwa asaminatu na takwas kaga idan ba a buɗe bane ya ajiye ta gefen hagu tun da karkatawa zai shefi asaminatu na takwas an yi qaddima ghasl mayamini ya gabatar da wanke gefen dama alal mayasir a bisa hagu التاسعة نترى أن يبدأ بمقدم الرأس يفعل دقبان كي مستحب يفعل شافا تقبان كي العاشرة نقوم أن يرتب المسنون مع المسنون يجينا أنت أبن سنة وتعرض أبن سنة معنا سنوني يسو أجري كالمدو مدوتي كمان كركري باكي والاستنشاق إلى شاقا هو يسو أجري سيا كركري شاقا alhaji ya ce ashirata na goma sha ɗaya an yi karirar magasula salasan ya maimaita duk abin da aka ce wanke maimaita wankewan sau uku bi khilafil mamsuri sabani inda aka ce shafa wannan ba ce maimaita ba inda ake shafa wa huwar rasu shine kai wal uzunani da kunnuwa fa inna wucewa shi la yustahabu takraru masihi ba a so maimaita shafan shi ba tambihun fadakarwa kenan aziyadatu ƙari ala salasati akan wankewa so ukun dai yawon ko mutum ya ƙara akan ukun ghairu mashru'ati wannan babun shar'antawa bane shari'a ba ta yi umarnin a ƙara akan uku ba sai dai waktu ba an yi sabanin hal tukurau aw sunnau wai an karanta makaruhi ne ƙari akan wankewa so uku ko kuma haramun ne shine kaulani masurani akai magana biyu duk masurai ne wala yustahabu idalatul gurrati kuma ba a so tsawaita so bane kamar yadda yazo a hadisin Abu Huraira ba a Malikiya suka ce ba mustahabi bane tsawaita so bane wahiya tsawaye so bane ma'ana ba yana fa minista ba aminkum an yuqila gurrata fa yaf'al ba to a Malikiya kaga zahirin tunda ya ce inna inna ummati yakun yawmal qiyamati gurran muhajjalina to kaga ai ya nuna ta guraren alwala to yace wanda yake so ya tsawaita so bane wanda yake so hasken shi ya tsawaita to sai ya ƙara kaga wajen alwala ka ƙara zuwa hamata wajen shafan kai ka shafa ruya wajen wanke ka wanke har nan to shine yace ba so wannan ba eh tsofa ne hasken fuska shine tsofa ne haske hasken da ya shafi fuska shi suke cewa tsofa ne gurra eh gurratu shine tsofa ne din shine hasken muhajjal kuma shine danda danda hasken da ya shafi kafafuwa ba da ana tare ga danda dokin kara to ai danda din an ce doki mai danda mai sofa ne shine doki mai farin fuska mai farin kafafuwa yawwa shine mai danda mai sofa ne ai da ana tare zaka ji ana ga danda dokin kara to nan danda din shine muhajjal mai hasken kafafuwa gurra kuma mai hasken fuska to shine yace ba a so tsawaita sofa ne ba wahiya tsawaita sofa ne shine a ziyadatu qali ala ma wajaba gasluhu a bisa inda ya wajaba mutum ya wanke min alwaji wal yadaini na fuska da hannaye ba ya faɗi ainihin iya inda za a wanke a fuska da hannaye ba ma almirfaqaini tare da guyoyin hannu wala masu rakabati ba so shafan wuya ba idan mutum ya zo shafan kai wala ba'asa amma babu laifi bi masil aba'i bil mindili mutum ya goge gaɓoɓon shi bil mindili da wani kyalle kaga yanzu a nan a zahiri za ka ga kawon malikiya suna inkarin hadisin abi huraira to ba inkari ba ne tawili ne a malikiya suka ce wannan ainihin tsawaita sofanin mutum ya yi shi da yawaita alwala kawai kar ka zauna ba alwala in ya karye ka sake in ya karye ka sake in ka yi alwala ka yi sallah za ka wani ka yi ta jidid to nan shi zai tsawaita ma tsofanin zai haske sosai ba wai ka tsara gudun batun da an iyakance a ainihin nan wannan masu uku shine alahi ne ce eh to shine mun je